بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي أشرين دا تقوى سنوات الصفر shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kaset na 30 daga cikin jeringir darussan littafin jami'u bayani da ilmi wa fadli wallafar al-imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ابن عبد البر النمري رحمة الله عليه الإمام ابن عبد البر يارس الشكرة تدريه إني لستين دقوق باين هجرة مزاء الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم muna amfani da nuska ta abul ashbal wanda ya ainihin tantance abin da ya kira da suna sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadli za mu tashi inda malai yake cewa faslun mukhatabatun nasi ala qadri uqulihim wannan shi abul ashbal shi ya ƙara wannan fasalin faɗinsa cewa musaqabatun nasi ala qadri ukuli amma abun asalin mai littafin to faslun ne kawai cikon magana game da abin da ya faɗa na al-insaf da sauransu yace wato daga cikin ladubban ilimi akwai yin magana da mutane da gwargwadon fahimtarsu abinda za su iya fahimta abinda hankalinsu zai iya ɗauka abinda bai wuce iya tunaninsu wa an ubaidillah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud qala daga jikan ibn mas'ud ubaidillah ibn abdullah ibn utbah yana daga cikin manyan malamai a dabakar su ainihin wato al-imam zuhri kuma mawaki ne gugaggen mawaki a cikin larabawa yake cewa ibn mas'udin ya ce ma anta muhaddithun qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitna ba zai yi ka gaya wa mutane wani karatu wanda ya wuce zarce hankulansu ba face sai ya zama fitina ga wasu su eh koya mutane ilimin da ya wuce hankalinsu babu shakka yana iya zama fitina ga wasu daga cikinsu wa an hisham ibnu urwa qala daga shamu dan urwatu dan zubair yace qala li abi babana urwatu ibn zubair yace da ni ma haddathtu ahadan bi shay'in min al-ilmi qat lam yablughu aqluhu illa kana dalalan alayhi yace ban taba bawa wani karatu wanda yake ya wuce hankalinsa da ilminsa ba sai ya zama sanadiyar bata ga wannan mutum wannan bi kilaba abu kilaba Allah jurami yake cewa la tuhaddith bi hadithin bi hadithi man la ya'rifu fa inna man la ya'rifu yadurruhu wa la yanfa karka ce kana bayar da ilimin hadisi ga wanda bai san darajar wannan ilimi ba wanda bai san darajar shi ba wannan ilimi zai iya cutar da shi ba zai amfana da shi musamman akwai karatuka na ilimi waɗanda suke a bisa ƙa'idar ilimi ba na gama garin mutane ba ne na ɗaliban ilimi to irin wannan ilimin kuskure ne ka zo ka dinga yayata shi a cikin gama garin mutane mafi ƙarancin fitinar da za a samu shi ne su ƙaryata su ce ba su yadda ba a yi ta wato abin nan rigima a kai ko su dinga aibata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda abin kuma yana iya komawa ga aibata janibin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wa an ibnu abba wa ibnu abbas qala radiyallahu anhu qala hadithu nas bima ya'rifu ku koya wa mutane abin da suka sani aturiduna an yukazzaba Allah wa rasul ko kuna so a dinga ƙaryata Allah ne ana ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya danganta wannan ga ibnu abbas sai dai ba a same shi daga ibn abbas ba min kalami imam bukhari ya fitar da wannan riwaya a cikin as-sahih dinsa a inda ya ce babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata Allah ya fahu a cikin kitabul ilm ya kawo shi ta wannan fuska zuwa ga ainihin Aliyu dan Abu Talib ranan da sai al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa wa zada Adam ibn Abi Iyas fi kitabil ilmi lahu an Abdullah ibn Dawud ibn Ma'ruf fi akhirih wada'u ma yunkiruna abinda suke suke karyatawa to ku bar shi a gefe ai ma yashtabihu alaihim fahaw abinda mutane suke kasa fahimta to sai ku bar shi a gefe kamar wani lokaci can baya za mu iya tunawa wani shekara ko makamancin haka aka dinga wata fitina akan hadisan makomar iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga wasu ɗan uwa wasu ma daga cikin malamai sai ta kokarin sai sun ta bayyana waɗannan hadisan a cikin duniyar jahilai da awa babu abin da kuma suke fuskanta daga waɗannan jahilan da awa sai ƙara ƙaryatawa da ɓatanci kaga ba daidai bane irin wannan ilimin kace dole sai ka zo ka bayyana shi ga wanda bai san matsayin hadisai ba bai san darajar ilimi ba karatu ne na ainihin wato a khawas ba na awam malam ya ci gaba da cewa a وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج وفيه دليل على أن المتشابهة لا ينبغي أن يذكر عند العام wannan yana nuni zuwa ga hadisi wanda yake mutashabihi ilimi wanda yake mutashabihi mai rikici to ba a ambatan shi a gaban gama garin mutane wa qawluhu wa misluhu qawl ibn mas'ud ma anta muhaddithan qauman fa dhakara wa mimman kariha tahditha bi ba'd duna ba'd أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان الإمام أحمد بن حنبل daga cikin abin da yake ganin wato za a iya koya mu wasu ɗalibai amma wasu waɗanda ba ɗaliban ilimi ba kar a koya musu waɗannan karatukan su ne hadisan da a zahirinsu suke nuni zuwa ga halascin fito na fito da shugabanni a zamanin imam ahmad ibn hanbal saboda yadda yanayin fitina da rigingimu suke tasowa to hadisan da suke nuna wato yin fito na fito da shugabanni amma Ahmad ibn Hanbal ya hana akwai da su kamar yadda za a za a samu wani sahabi yayi rigima da wani shugaba irin kamar Abu Dharr Allah ya kara masa yadda da rigingimun da suke da Sayyidina Muawiya irin rigingimun su ainihin wato irin irin rigimar da wato abu sai da khudri yayi da su marwan to ire-iren wannan sai ce a daina karanta da wannan hadisin saboda kada wani ya fahimci cewa wannan hadisin sun ba shi dama ya irin wannan rigima wa malikun fi ahadith sifat imam malik shi ma yana ganin a hadisi suke magana akan sifatul khabariya ba kowa za a koya musu ba kada wani ya karyata su wa abu yusuf fil gara'i abu yusuf al-qadi shi ma yana da magana akan haka game da hadisi waɗanda suke gara'i wato wasu abubuwa da ba a saba jinsu duk dai malaman musulunci sun haɗa kan wato nuni zuwa ga malami mai karantarwa ya zama ya iya zaɓen menene zai amfani al'umma me zai amfane su a imaninsu da addininsu da rayuwarsu da tarbiyyarsu to sai ya koya musu waɗannan abubuwa a hankali a hankali har su nuna a ilimi su kai yadda za su iya fahimtar wasu abubuwa da ba su kai waɗancan muhimmanci فصل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا له الوقار والسكينة وتواضعوا لمن تعلمتم منه ومن ولمن علمتموه ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم يتي كوتغبا sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yana cewa ta'allamul ilma ya ku jama'a ku tsaya ku koyi ilimin addini wa allimuhun nasa kuma idan Allah ya baku ilimi kuma ku koyar da mutane wannan ilimi wa ta'allamu lahul waqara was sakina sannan ku koyi kuma natsuwa da yin abu cikin mutuntawa da natsuwa da alwaqar shine natsuwar jiki was sakina shine natsuwar zuciya natsuwar hankali wa tawadhu liman ta'allamtum idan za ku koyi karatu abun wani malami to ku kankan da kai a gaban sa ku mutunta ilimin da yake koya muku wa liman allamtum sannan kuma in za ku koya wani shi ma nan ku kankan da kai gare shi wala takunu jababiratal ulama kada ku zama malamai waɗanda suke jabbarawa wato masu kaushin hali zaka ce jababira jam'u ne na jabbar zaka yana cewa na jabbari ne wato ana nufin mutum ne mai girman kai mai dagawa mai wuyar sha'ani umar ya ce fala yuqawwam jahalukum bi ilmikum kar ya zama jahilcinku shine ma'aunin iliminku idan mutum baya aiki da iliminsa to za a auna a ce to wannan ai gara zahiri ba da shi ce ai irin halin jahilai yake wani kamar ba mai ilimi ba kaga shine ana auna jahilcinka a wajen aiki da iliminka Allah shi kyauta wannan asali mala ya mushi wani ta'aliki mai tsayi zamu karanta shi saboda muhimmancinsa yace wa kana majlisu مالك بن أنس مجلس وقار وحلم وعلم الإمام مالك بن أنس الله يقرا masa yadda majalisin sa ya kasance majalisi ne na natsuwa majalisi ne na hankali majalisi ne na ilimi wa kana rajulan mahiban nabilan Imam Malik ya kasance mutum ne wanda yake mai kwarjini wanda yake wato abin nan babban mutum laysa fi majlisihi shay'un min al-mira' a cikin majalisinsa babu wani abu na musu wallagat ko ka ji ana ta hayaniya wala raf'a sautin ko daga murya irin kafin malami ya zo ko kuma in ya ba da wata dama a yi tambaya ko kuma kawai ka ji dai an rude da hayaniya kamar da yake a wasu wurare wanda wannan baya nuna alamar sanin mutuncin ilimi a wajen ko sanin darajar wato abin da ake karantawa ana so a ga majalisin ilimi cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali da samun wato yanayi na wanda suka san ciwon kansu wakata ba za ta yaumin ila amirin mu'minina haruna rashid wata rana ainihin wato ya rubuta shi imam malik a ya rubuta wasiƙa zuwa ga haruna rashid cewa idza alimta ilman a falyura alayka akharu وسكينته وسم وسمته ووقاره وحلمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم على العلماء ورثه الانبياء cewa idan ka koyi wani ilimi ana so a ga tasirin ilimin a tare da kai da natsuwa da siffar ilimi da ainihin haƙuri da hankali irin na masu ilimi ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su malamai magada annabawa ne kuma annabawa an san mutane ne da tsatsu masu hankali masu sanin ya kamata to ya kamata kai ma da kake malami ko dalibin ilimi a ganka da irin wannan nutsuwa da hankali da sanin ya kamata wa qala an salafi haqqun 'ala al-'alimi an yatawadha lillahi fi sirrihi wa 'alaniyati wajibi ne akan malami ya zama mai tawalu ga Allah a sarari da kuma a koyi wa yahtarisa min nafsi kuma ya dinga kula da kansa yana takatsantsan kai ya girman kai kai ya zama wato mutum wanda yake jabberi waya kifa amma ashkala alai ishkila alai kuma abinda bai gane ba ya dakata kar ya kutsa cikin mas'alar da bai gane ba wa min qablu sabata an abi sa'id al-khudri qawlu kuma ya tabbata abu sa'id yana cewa kunna julusan fil masjid id kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina fa ka'anna ala ru'usina at-tayr la yatakallamu ahadun minna yace muna majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya fito ya zauna sai ka ji kowa yayi shiru babu wanda yake motsi kai ka ce an daura mana tsuntsaye ne akan kawunan wa an usama ibn sharik usama ibn sharik al-thalabi sahabu manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama yake cewa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu ka annama ala ru'usihim at-tayr na zo na tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kai ka ce an daura musu tsuntsaye ne akan kansu ba wanda yake motsi وكان عبد الرحمن بن مهدي لا لا لا يتحدث في لا يتحدث في مجلس مالا عبد الرحمن بن مهدي ya kasance a majalisin sa babu wanda yake yin magana eh mun karanta a baya sai Imam Ahmad ibn Hanbal suka zo masu tsaya yayi sallar asar yayi ta tasbihi yake kula su har magruba ta kusa ba su zauna ba ba su tafi ba dan ba za su iya zama ba sai ya ce musu ku zauna shi kuma bai gama wurin shi ya ce wala yubra fihi qalam babu wanda yake iya feke alƙalamin sa ka dauki reza ko aska ka feke alƙalamin ka to zai ga kana ma wasa ne ke babu wanda yake yin haka wala yatabassamu ahadun babu wanda zai kuda murmushi fa in tahaddatha aw bara qalamu saha idan wani yayi magana ko ya ji wani na feke ya hangi wani na feke alƙalamin sa sai daka masa tsawa wala bisana alaihi wa dakhala daru sai kai tashi ta daka mishi ya shige gida ya ce ba ku san mutuncin ilimi ba wa kaza kana yaf'alu ibn numayr haka nan abla ibn numayr shi ma haka yake bal kana min ashaddin nasi fi hada shi tsananin shi ma yayi yawa wa kana waqi'un aidan fi majlisihi ka annahu fi salati haka nan waqi'u idan yana majalisin sa zai ka ji natsuwar kamar ma sallah ake fa in ankara min amrihim in yaga wani abu da bai so ba shay'an in ta'ala sai sa takalmin shi wa dakhala ya shige gida wa dhahika rajulun fi majlis Abdurrahman ibn Mahdi fa qala man dhahika wata rana kawai mala Abdurrahman dan Mahdi sai aka jone yayi dariya a majalisin sa sai ce waye dariya fa asharu ila rajulin sai aka ce wani ne fa qala tatlubu al-ilma wa anta tadhak kai kana dalibi shine kake dariya yace la uhadla hadathukum shahara to ka jawo kowa wata ɗaya ba za a yi karatun nan yi musu gaba ɗaya wato general punishment wa min waqari majlis at-tahdith ma afadahu al-khatib rahimahullah fi al-jami' al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin al-jami' li akhlaq rawi adab as-sami' ya kawo bayanai game da wato yanayin natsuwa da ake bukata a majalisin ilimi na hadisi inda ya babu islahil muhaddisa haibatuhu hay'atuhu wa akhdahu li riwayat al hadisi wa zinati babu da ke bayani akan malamin hadisi ya kula da yanayinsa kuma da yadda suke ruko da riwaya hadisi ne da suke kwalliya idan za su je majalisin hadisi sai khatibu ya ce malam zai mana samarin abin da khatibu ya faɗa ne yace wayan bagilil muhaddisi an yakuna fi hali riwayatihi ala akmali hay'atihi malamin hadisi a lokacin da zauna ya bada hadisi yayi ana so ya zama a cikin cikakkiyar kama wa afdali zinatihi da kuma kulliya mafi kyau wa ya ta'ahadu nafsahu ya kuma kula da kanshi qabla zalika kafin ya zo wajen karatu bi islahi umurihi allati tujammiluhu inda alhadirina min almuwafiqina wal mukhalifin yayi abin da zai sa ainihin wato a masu sauraren shi da masoya da makiya da wanda suka dace da shi da waɗanda suke sabawa da shi duka za su ga kwarjininsa su ga cewa ilalle wannan ya fito a cikin hali na kamala kada ya fito haka butsu-butsu kamar wani wanda ya fito daga site na gidan gona ko ya je kamun kaji ko ɗan gareji ko mai aiki a kwata wanda ya gama kwaban ƙasa haka ya fito gashi nan butsu-butsu ba daidai bane wani ya fita di'a bisiwak zai fara goge bakinsa tukuna wani ya kusa wani ya kusu azfarar idan talat ya kuma yanke faratunsa wai a kuda min sharibihi kuma ya datse gashin bakinsa da amurin nabi sallallahu alaihi wasallam ya fa'il lihiya wa qassi shari so da nabi sallallahu alaihi wasallam shi ce haka ولا يجوز أن يترك أظفاره وشاربه أكثر من أربعين يوما لقول أنس بن مالك بايا هلستا مالمي يبر بابا مالمي بدن مسلمي يبر ainihin farcensa da gashin bakinsa fiye da kwana 40 bai gyara ba saboda Anas ya ce wa qatalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama halqal anati wa taqlimal azafil wa qas ash-sharib wa rabt al-imti 40 yawman marra nabi ya sanya mana cewa mafi yawanci mafi abin nan dadewa shine so ɗaya a kwana arba'in ka aske hammatarka ka yanke farcenka ka rage gashin bakinka ka ainihin wato yi duk waɗannan ka aske mararka shine al'ana ke da kuma naftul ibd shine wato abin nan hammata wala yufhamu min hadha alhadith at-tarku li muddati 40 malam ya ce wa ana nufin wasu bayan kwana arba'in ɗin ba ana nufin da duk yadda za a yi karka bane arba'in ta kai ba kai wannan bal mafhumuhu bayanu aksar mudda allati la yanbaghi lil abdi an yatazawaza wa li hadha qala an-nawawi fi sharh muslim wal mustahab tafaqqudu dhalika min al-jum'ati ila al-jum'a imamu nawawi yake cewa abin da yafi dacewa shine duk mako ka dinga duba farcenka da hammatarka da gashin bakinka ka tabbatar ka gyara su yace kama yustahabu lil alimi wal muta'allimi an yusakkina sha'ara ru'usihi sannan kuma ana so malami da dalibi su kwantar da gashin kansu kar su bar shi butsirtsir haka babu tajewa musamman a yanayin su halittar su ta larabawa wanda suke da gashi da yawa wa idan tasaha thawbuhuma ghasalahu idan tufan su yayi datti to sai ka wanke tufarka kafin ka zo da kaya mai datti wa idza akala ta'aman zuhman idan suka ci abinci wanda yake zuhman wanda yake yana da abin nan ya dan canza kanshi azum shine wanda yake stinking haka kamar kamar nama wanda ya kwana ko nama irin wanda suke ajewa a da hanyar danyi wari ko tafarnuwa kenan ko duk wani abu dai wanda zai ban maka rihu lahamin saminin muntinin gashi ne yace wato warin nama mai kiba wanda ya wari idan ka ci irin wannan abincin yace an qaya yadaihima min ghamari dole ne ka tsaftace hannunka daga warin wannan abu daga ragowar kanshin sa kar ka shigo a aji wurin malamai ko dalibai ko ƴan uwanka masu koyon karatu a jika kana wani bashi haka ma ya ta'allaku bil yadi min dasmi ghamar shine abin da yake makalewa a hannu na maiko wa an yatajannaba min al-at'imati ma kuriharihu kuma ka gujewa abincin da ake kin ba a son warin sa kamar tafarnuwa wa yustahabu lil shaykhi an yughayyira shaybahu bil khidab yace kuma mustahabi ne ga malami wanda yake da furfura ya mata wato rini da lalle mukhalafata da tariqati al-kitab kar ya je ya sanya baki ya koma irin yanda kristoci ko ya bashi farisal duka yana cikin al'ada kristoci min al fa innahum la yakhdibuna su ba sa yin lalle walam yazal sabbul lihiyati min ziyyi salihina ba a gushe ba tun da can an san cewa duk mutumin da ke da farin gemu inda mutumin kirki ne to yana mashi lalle wazinatul fudala kwalliya ce ga mutane manya almutadayyini na masu bin Allah wal mustahabbu an yakuna bil hinna an fi so a yi shi da lalle wal katam da kuma shi ma nau'i na lalle kaman abin nan ne wani fure haka da ake sakawa yayin ta gashi ne yace nabatun yukhlatu bil hinna wa yukhdabu bihi sha'r wani abu ne da ake karawa a cikin lalle dan ya kara mushi ja sosai sai ai ma gashi rini wa in suffira shaybu biz za'faran walwars kana dalika hasan idan ko mutum ya saka za'afara wanda zai yi kamar yellow haka yi kamar golden wannan shi ma babu laifi wa yukrahu an yukhdaba bisiwadi li wurudin nahyi an dalika amma babu kyau makruhi ne a rana shi baki saboda an zo da hali game da haka kama yustahabbu lahu an yalbasa min athiyab albiyad wanda ke mustahabi ne malami da zai karanta da hadisi ya saka farin tufafi wa Allah ya basa tauban khaliqan kada ya je ya saka tufa wanda yake lalatacce wa huwa yaqdiru alal jadid yasa tufa wanda ta kode matacciyar riga alhalin yana da karfin da zai saka sabuwa yana da wadata da zai saka sabuwa fa inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi malam yace saboda Allah yana so ya ga tasiri ga alaman ni'imar bawa ni'imar da yau bawa ya ganta a jikin bawa wakaza la yalbasu arfa as-siyabi khawfan min al-ijtihari biha sannan kuma da an ce saka tufa sabo na mutunci mai kyau to ba a so ya saka kuma tufan da yake saubu shuhura wato tufa mai tsadin tsiya wanda malami zai zauna sai ka dauka wani wato wani attajiri ne ba ma ai attajiri ba su saka haka sai ka dauka wani ango ne kwalliyar tayi yawa har a dinga labarin cewa malam wane ya iya wanka ko ana kirga kayan shi ko ya zama model ana kwaikwayon irin babbar rigar shi to wannan ma ba daidai bane wannan kuma halin yan duniya ne fa inna allaha yuhibbu yace wa an tasmu ilayhi al-absar fiha ko kuma ya zama wato ya sa tufa wanda idanu kayan nashi kawai suke kallo duk mutane su daina kallon karatun sai dai kayan shi musamman mutumin da yake wa mata wa'azi sai yake yayi irin wannan bala ta ba mu labarin wani wanda ya je Abuja yau mata wa'azi kawai da aka tashi wata tayi kudu sai ka ce ita wallahi kawai irin riga take su ita riga shi kawai take kallo tana son shi kawai saboda riga shi ka kiyaye irin wannan wa khairul umuri awsatuha mafi alkhairin abubuwa shine tsaka-tsaki kar ka fito dukun dukun kamar wani almajiri kar kuma ka fito haka kwalliya ta yi yawa kamar kwalliya angu amma dai ka fito rigarka mai mutunci ka goge ta ka wanke ta ka sa turare to abin da ake so ke wanda kuma irin ta kowa yake sakawa kaga bai zama saubu shuhura ba a daga cikin talbis da shedan yawa wasu ustazai ko ɗaliban ilimi ko har ma malamai a wannan zamanin tunanin cewa wai sai sun yi gayu ake fahimta karatun su wannan talbis ne shedan ne ya rikita wa mutane tunani da aka baka yanzu malamai wasu sun zama kamar models masu tallar riguna akwai malamai wanda ba su da aiki kullum sai zuwa gun teloli da gun masu sai da kaya sun rasa ma inda za su zuba kayan da za su kayansu da suke saka wani sai ya ɗaki guda na kaya kamar boutique kaga wannan duka ba tafarkin ilimi bane kama yajibu an yakuna qamisuhu mushmarran ghayra musbilin kamar yadda yake kuma wajibi suturan malami da duk mumini ma ta zama ya dangale tufarsa bai sake shi yana jan kasa ba saboda an hana fa innahu anqa atqalir rabbi wannan ya kunna jin tsoron Allah wa anqali thawbi kuma yafi sanya tukun ya zama yayi tsafta wa amfani kibri kuma ya kibri kuma yafi yafi amfana ka wajen hana ka girman kai wa yustahabbu lahu an yalbasa al-qalansuwa sannan musabi ne ya saka hula musamman inda ya zama al'adar mutanen wurin ana saka hula akwai inda al'adar su hula ba dole bane to nan ba dole sai ya saka inda kama a kasashe irin Mauritania particularly ko kasashen turawa irin irin su Ingila da sauransu duk da yake su ma zaka ga sun fahimci cewa hula al'adar musulmai ne za ga da zarar mutum ya musulunta bature sai ga ya fara saka hula ko da ta usadai ɗin ci bai dinga barin kan shi a hula ba to kaga wani al'adar mu bata gaji cewa mutumin kirki ya gashi kai a hula ba bata gaji haka ba sai dai samari da matasa da wanda suke ganin su za su takura to amma ba a lissafa sa matsayin mutane masu daraja dan ba zai yi ka ga irin wannan ce to zo ka an san mana aure ko zo kai mana sallar jana'iza ba za ka ga ba za ka gaishe a wannan sahun sai dai a can baya shi ma in an ce haka za ka zai fara so sa kai shi cewa wallahi ba da kula amma za ka je da muka je Murtaniya sai kuka ga limami ya zo kawai malam har ministan garin da ya yi mana jawabi haka ya zo kan shi kan shi a tumfur malam ga babbar riga iyakan babbar riga ta ji aiki a san malam malam daga sa aka kwafuta aka kawo nan Najeriya su ne suke saka babbar riga sun iya aiki babbar riga amma haka ya zo kaga mu a nan tsirara ne yake yawa sai ka ce fasto amma haka yanzu kuma wanda yake ganin cewa bai kyauta ina jin mu kadai ne yan Najeriya muke da hula a wajen don ka ka leka wani sai ka gan shi da hula shi ta dan Najeriya to da ka a inda ake saka hula sai ka saka inda kuma ba hula ake sakawa ba wani abu ake sakawa sai ka saka irin da suke sakawa kamar larabawa da suke saka dan walshi timin su nuna abin da suke sakawa ina ma shi teki irin na mala irin na alaji din nan me sunan shi ne eh eh irin wani lalabin da laraba su ne ni ba san sunan shi ba wala shi tunan shi ne yake sakawa ya san sunan shi wannan rufin kai din nan da kai eh mihraji to kowa ya danganta ga al'adar mutanen wajen a dai rufa kai din ka abin shi haka a gure wai atamma min fawqil al'amama sannan yayi rawani akan akan kaya akan hular wa an yakuna ahad tarafayn imama masdulan kuma ya saki ɗaya daga cikin labban wato rawan irin yadda larabawa suke faqad kana malik ibn anas idza urida alayhi alwaqa tahayya limam malik idan za a idan za a karanta muwadda a gaban shi za a ja baki to yakan ce a dakata sai shiga cikin gida yayin shiri wala bisa siyabahu ya sanya tufafin shi wa tajahu ya sanya ainihin crown din shi na kan shi wa imamata da rawaninsa sun ma'ataraka sannan ya zauna ya nasu fala ya tanakkamu baya yin kaki wala ya buzuku baya tofar da yawo wala ya abasu bi shay'in min lihiyatihi baya taba gemunsa ko ya dinga wasa da zoben shi ko hannunsa hatta ya furga min alqira'a hatta ya furga min alqira'a sai an gama gaba ɗaya karatun yakan nutsu sosai i'zaman li hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda sanin darajar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan haka malaman da suke wa kana yustahabbu lil muhaddisi an yalbasa al-khatam haka nan musahabi ne ga malami mai karantar da hadisi ya sanya zobe a hannunsa wa yaj'ala fussahu fi batni kafihi sai ya juya fuskar zoben cikin hannun wa an yusarriha lihiyatahu bil mishli ya taji kuma gashin gemunsa da ainihin mataji wa Allah ya turkaha sha'fa kada ya bar gemun shi haka butsir butsir baya tajewa irin gemu irin namu na misali kaga gemun mutum malam wani ma an tajewa sai a jime shi saboda ya dade a cushe ba a tajewa sai ka dinga taje shi kana gyara shi kana sa mishi mai dan ya kyan gani wa an ya massa min at-tiri ma ya yastaru ma ma yastaru ya sanya turare abinda zai sa iskar jikinsa ta yi daɗi wa yustahabu an ya kuna miskan idan ya samu an fi son turaren almiski saboda darajar shi wa an ya kusa da fi mishiyatihi ya kuma dinga tafiya a natse wa ya tadda ya dinga natsuwa waliyatarannan waliyata zim as-samta waliyaltazim as-samta al-hasan kuma ya zama mutum ne mai shushirin mai kyau وينبغي أن يمنع أصحابه من المشي وراءه كما يحنى ɗalibai su dinga bin shi a baya ana mishi fadanci ga malami ana bin shi kamar wani kwamishinan 'yan sanda ko kamar wani kwamanda ana ta bin shi haka to ya hana wannan malaman kwarai hanawa suke yanzu ku za ga mutum shi ke gaita wannan za su dinga bin shi haka kamar wani ɗan siyasa ya goron gadi fa inna zalika fitnatul lil matbu'i wannan da ake bin shi malamin kaga ana bin shi a baya da convoy na mutane to yana zama mushi fitina yana sa mushi girman kai da jin cewa shi wani isasshe ne wa madhallatul littabi kai kuma da kake bin an wulakanta ka an mai da kai wani wani shakatin kawai bal ya'muru man sahibahu an yamshi ila jambi idan za ku jera da wani kai malami sai ku jera kuna tafiya kamar abokai ya fi mutuntawa fiye da a dinga bin ka a baya yace waqad faqad kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna an tuta aqabi sabai sun kasance suna jin kyama wani ya dinga bin sawun su kama Abdullah dan Mas'ud zamu zo mu ji daga gare shi haka yana hanawa kama yusahabu lahu an yabda bis salam kama yadda ake so kuma mutun ya dinga malami ya dinga fara yawa mutane sallama wa huwa fi tariqihi ila al majlis kullaman laqiya duk wanda ka gamu da shi sai ka gaishe shi kamar sallama karka ga cewa kai kafi kowa dan kai malami ne ko zaka je ka karantar baka kula mutane kana ta girman kai illa an yakuna zimmiyan wanda ba zaka mai sallama ba kawai shine kirista wanda yake rayuwa kasan musulmai fala yabda'u bihi shi ba a fara mai sallama amma idan yayi za a mai mushi kamar da aka karanta ba lurudi annahi lurudi nahi fi dalika saboda ya zo cewa kar a fara wa zimmi sallama fa in sallama alaihi dhimmi qala wa alaikum fa hasab wa idza dakhala ala ahli majlis kai malami idan ka shigo majalisin fala yusallimu alaihim hatta yantahi ilayhi sai ka isa inda daliban suke sannan zaka musu sallama ba daga can nesa ba wa yahmu wa yuhaddiru man yastashrifu nafsuhu lilqiyam lilqiyam la kuma zai tsoratar ya hana wanda yake so ya dinga miƙewa idan mutum an zo ya zo majalisi ana so a miƙe don girmama shi ya kokari ya hana kai ya bari shedan ya hana shaharawa fa inna zalika min afatin nafs a dinga mikewa ana gaishe ka to cutar da zuciyarka ne wa amradul qulub rashin lafiya ce ga zuciyarka wa akibatu huwa khima kuma karshen al'amarin yana da hadari fa inna man ahabba an yutamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa wanda yake so mutane su dinga miƙewa suna gaishe shi suna tsayawa dan girmama shi bai jira gidan shi a wuta kama sahhat bidhalika al-akhbar kama yusahabu lahu an yusalli rak'atayn qabla julusi da malami ya shigo majalisi na ilimi ana so idan musamman idan masallaci ne ya tahiyatul masjidi yana da alula to sai ya salla raka'a biyu kafin ya zauna wa an yajlisa murabbi'an kuma sukan zauna ne zaman dan kwantukuru shine murabbi'an ya zauna akan waiwayensa ya dage kafafunsa haka kamar zaman mai cin abinci alamar dai alamar dai zama ne da yake nuna natsuwa da da kankan da kai wa Allah yaj'ala yadahu wara'a dhahri kar kuma ya sanya hannun shi a baya irin tsayuwar nan ta yan gayu ko irin tsayuwa ta irin lecturorin nan masu zafin kai kaga mutum ya zo ya tsaya ya sa hannun shi a baya to alama irin wannan baya jin nauyin kowa ya turo kirji haka sai ka ce wani dan naku to wannan ba daidai bane shi ba yace a wa Allah ya ja'ala yadahu wa ra'a dharihi wa yattaki alayhi ya sanya hannun shi a baya ya yi dabi an hana haka kama yambaki lahu an yanza'ana alayhi kamar yadda kuma yake ya dace ya cire takalminsa a majalisin kai ya zauna da takalmi domin in ka zauna a wuri takalmi babu alama ka girmama abin da ake yi a wajen fa inna zalika min as-sunnah cire takalmi da zama a majalisi babu takalmi daga cikin sunna wa huwa arwahu liqadawai kuma kafafunka sai sun fi hutawa mutumin da ya zauna tare da takalmi ai ya takura wa kanshi ko qala muhammad ibn sirin idza nuzi'atin na'alani istirahatul qadamani in aka cire takalmi kafafu suna hutawa inda kai ba soja bane kai ba dan sanda ba sai ka cire takalminka kamar yusabu lahu an yasta'mila ma'a talaba latif al-khitab kuma da yake so ya zama zancen da kake yi da dalibanka ya zama zance ne mai taushi babu kaushin hali wa in wa an yatahaffaza fi mantiki kuma ya dinga takatsantsan da abin da zai faɗa ya dinga auna maganganun da ya dinga faɗa kalmominsa da lafuzzansa da ababen da yake faɗa su zama gaskiya ne su zama babu batsa babu sakin baki babu ashariya babu cin mutunci babu magana irin ta yan tasha duk wajibi ne malami ya kiyaye duka irin wannan ba ga a yanzu mutane ba su suka kiyaye wannan ba kowa abin da ya gana ma kawai yake faɗa wa an yattaqi al mizaha kuma ya guje wa yawan raha da da da wasa fa innahu yusqitu al hashma kuma wannan yana zubar da girma wa yuqillul haiba ya karanta kwarjinin sa idan mutane fa inna min man mazaha ustukhifa bi duk wanda ya yawaita raha da da da da ba'a da wasa da dariya ustukhifa bihi sai kaga an wulakanta shi an daina ganin mutuncin shi Allah ya ji kan malam kala rawi kala rawi dai malami ne amma ka duba irin yadda yake yin wato abin nan sabda irin tashi sai ka ji kawai daga cikin mabiya kawai wani shi ma ya jefa wani zance ko ko ya fada a ce kaza kaza kaza kaza kiyaye ka dan marayan zaki ai ta surutu irin wannan babu babu bai dace da ilimi ba ya zama wasa ya zama shiririta ya zama gidan fira ana so ilimi ya zama cikin natsuwa ake shi da mutuntawa da sanin ya kamata wani sai ya dauka wai irin wannan abin da ke shi tara mishi masoya ko mabiya da sauransu daga cikin abin da ke jan irin wannan shi ne ya zama an an zauna a majalisun ilimi ba ilimin ake faɗi ba wato ba ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake ja ba da fassarar malaman farko a labaran da ne da na yanzu labarai ne da aka ji su ko aka gansu ko aka saurara a gidan rediyo ko aka aiko da mutum da tambaya akai ko aka gani a facebook shiririta da labaran ban dariya da labaran takaici su ake kawowa to wannan su suke bada dama har irin wannan shi ta shigo cikin majalisa daga nan kuma har a fara ta'aliki kowa ya dinga kawo irin nashi labarin sai ga majalisi ya tashi daga ainihin wato majalisi na ilimi ya koma ya koma wani majalisi can da wato shi majalisin ilimi ana so ya zama abin formal setting wuri ne wanda abin da aka zo yi kawai shi aiki to mafi mafi mafi muni fiye da wannan kuma shine ya zama cewa a kamar hudubar juma'a ce ma watakila ko jawabi ne na ilimi sai mutum ya ya saki baki ya ta surutu ya ta kawo maganganu wanda suke ba mahallin su bane wani ma hadda batsa wani hadda ashariya wani shi zai fara kyakyacewa da dariya sannan ɗaliban su biyo baya wani kuma ya ba ɗalibai da masu saurare dama suna yin wasu mudakhalat wanda ba su dace ba duk wannan ba tafarkin ilimi bane tafarki ne na wanda yake na yan baya ba na magabata ba wa qala mis'ar ibn kidam ibnihi kidam inni manahtuka ya kidam nasihati fasma li qawli abin alayka shafiq amma al mizahu wal miraqu fad'ahuma khuluqani la ardahuma li sadiqi yace inni manahtuka ya kidamu nasihati ya kai kidam dana ina baka nasiha da nake maka fasma ka tsaya ka ji li qauli abin alayka shafiq magana mahaifi wanda yake tausaya maka yace ammal mizahu kaga raha wal miraqu kaga musu fada'uhuma kamar waɗannan abubuwan guda biyu khuluqani dabi'u ne guda biyu la ardahuma li sadiq ba na son su ga mutumin da zai zama abokina ba na son su hada idza wa idza haddasa fil majlis ma wa idza haddasa fil majlis ma yastawjibu al inkara ankara bi rifqin idan wani abu ya faru a majalisin wanda yake bukatan ayi tsawa ayi tankiya zai tsawo ne tankiya cikin natsuwa fa inna rifqa khairun kullu dan shi bin abu a hankali ga baki ɗayansa alkhairi ne wallahu a'lam mala ya kwaso mana duka wannan ne takaitaccen wato samari ne daga littafin jami'u al-aljami da hakamin rawi wa adamu sami na al-khatib al-baghdadi mun karanta saboda fa'idar da ke ciki ne da kuma tuna wasu abubuwa da wata iya a baya an sha jinsu wa kana abu muslim ya qulu kana sufyanu ala على المروة فنظر إلى أصحاب الحديث يعدون حين رأوه كأنهم مجانين فقال مثلهم مثل أصحاب الحمام لهم لذة في شيء لو أرادوا الله به لقاربوا الخطى وترانا سفيان دان أيينا yana zaune akan dutsen Marwa a harami kenan sai ga wato dalibai na hadisi ya aduna ina ra'au sun taho a gurguje suna ta gudu da suka hango su ka annahum majani kaman mahaukata fa qala yace mithluhum mislu ashabul hammam ka gansu to daya suke da yan farauta masu neman lahum ladzatun fi shay'i abu ne suna jin dadin yin shi ba dan Allah suke ma'ana an an ganshi ya zo ne sai aka rugo ana so a riga shi zuwa majalisa yace law aradu Allah bihi da Allah suke nufi da ilimin la ƙara burkuta da sun riga ni zuwa shi ne ma'anar ƙara burkuta da su za su halarci wurin su jira ni ba sai da aka ganna na zo sai a rugo da gudu ba baya da gaske ladabin ilimi sai malami ya zauna a yi ta shishigowa ruhu haka wannan wannan ɗabi'a ce hatta a ilimin boko ba karɓaɓɓiya ba ce malami yana buƙatar ya zo ya tarar ɗaliban shi sun riga sun gama natsuwa inda za a yi karatu ba sai ya shigo su ta tahowa da gudu ba wa kana yuqalu arba'atun la ya'nafu minhunna sharif abubuwa guda hudu duk mutum mai daraja baya guje musu qiyamuhu min majlisihi bi abi ya tashi a wuri ya ba mahaifin shi wuri ya zauna wa khidmatuhu li dhayfihi duk mutumin kirki baya jin damuwar ya dinga yi wa bakon shi hidima ka ɗauko abinci ka kawo mishi ka ɗauko ruwa na wanka ka kai mishi banɗaki ka je ka siyo mishi ainihin wato ruwan sanyi in ya kayan shi sun yi datti ka wanke mishi yana cikin hidima ta bako wa qiyamuhu ala farasi da kuma kula da dokinka wa in kana lahu abidu ko kana da bayi karka ce ka basu su kadai kama ka karka dinga tayar su wa khidmatuhu alimi da ya akuda min ilmi da kuma yi wa malamin hidima dan ka samu rabuwa ilimin su duk mutumin kirki baya girman kai ga yin waɗannan abubuwa wayu ƙalu ana cewa irhamu aliman ya jiri alaihi hukumu jahili ku tausayawa malami wanda ya zama wani jahili shine shugaban shi shi ke mishi hukunci yurwa anna ba'da al-akasira arwaito cewa wanda daga cikin wato kisra akasira jam'i ne na kisra kana idza sakhata ala alimin idan ya fushi da wani malami cikin al'ummar shi sajalahu ma'a jahilin fi baitin wahid sai sa a kulle su da shi da wani jahili a gida ɗaya ce wannan ma ya ishe ka jarabawa wa qala ibn wahab sami'tu malikan yaqulu inna haqqan ala man talaba al-ilma an yakuna lahu waqar wa sakinatun wa khashya wa an yakuna muttabi'an li athari man mada qablahu wajibi ne akan duk wanda yake neman ilimi ya zama yana da nutsuwa da tsoron Allah da nutsuwa a zuciyarsa kuma ya zama yana bin tafarkin waɗanda suka gabata gabanin shi wajen tunanin shi da irin suturar shi da irin yanayinsa da komai wa kala abu darda man yazdad ilman yazdad waja mutum yana ƙara ilimi yana ƙara shiga cikin damuwa saboda zai ga abubuwa dole suna suna buƙatar ya yi su a datse suna buƙatar a ga bambanci tsakanin shi da sauran jama'a wajen tunanin shi da hankalinsa da maganarsa da yadda yake abubuwarsa وقال سفيان الثوري رحمه الله لو لم أعلم كان أقل لحزني ce da a ce ni jahili ne da ban san komai ba da bakin ciki na bai kai haka ba damuwa ta ba za ta kai haka wa qala isma'il ibn mansur al-faqih rahimahullah ish aish al-faqih bi ilmihi mutana muta mutana gisul wa kadha at-tabib wa abir ar-ru'ya أما الفقيه فخشية من ربه والآخران فخشية الدنيا وكذا المنجم عيشه من عيشهم فيما يقول ذو النهى الأش- أش- ذو النهى أشقى الشق أول حاسل في كفه والبعد من زهد ومن تقوى يخشى ويرجو أنجما ومديرها أحرى بأن يخشى وأن يرجى يتي عيش الفقيه بعلمه متنقص malami inda ya ce zai rayu a bisa abinda ilimin shi ya karantar da shi to zai rayu ne mutanagrisun wato rayuwa take ba daɗi abu mara daɗi shine mutanagris wanda ya cakuɗe tsakanin daɗi da wahala waka zattabibu haka nan rayuwar likita wa abirur ruqya da mai fassarar mafarki dukan su ba su jin daɗin rayuwarsu amma al-faqih shi malami mai ke bashi wahala fa khashyatun min rabbi tsoron Allah saboda komai ya san kaza ba kyau ba zai yi ba kaza bai dace ba ba zai yi ba kaza ba mutunci bane ba zai yi ba da haka komai daga ya ce kai ka hukunci ka fili komai ku ci haram wal akharani sauran biyun fa da likita da mafassarar mafarki fa khashyatu dunya su kuma tsoron duniya likita yana ji tsoron kaza ciwo ne kaza an an ci shi yana jawo cuta kaza bacci lokaci kaza bai dace ba yana sa ciwon kaza irin abu kaza bai da komai na shi ma cikin wahala haka nan masanin fassarar mafarki shi ma haka cikin damuwa yake kullum saboda duk abin da ya gani a cikin mafarki ko abin da wani ya gane mishi sai ya damu da shi yace wakaza almunajjim haka nan wanda yake wato masanin taurari aishuhu fi aishihim rayuwarsa a cikin rayuwar taurarin ne da jujuyawarsu fi ma ya kulu zawun nuha ashqa shi kamar yadda masu hankali suke fada cewa babu wanda ya kai shi zama shi wahalalle wanda yake masanin taurari duk in ya kalli sama sai ya sai ya girgiza kai sai kan shi ya sara ashakku awwalu hasirin fi kafi shakka shine abu na farko a cikin hannunsa da zaran ya taba ƙasa ya jujjuya ta zai shiga cikin shakka da damuwa da zurfin tunani wal bu'd min zuhudin wa min taqwa gashi kuma da mun karatun nashi ya nisan tashi daga tsoron Allah ya nisan tashi daga gujewa duniya neman kuɗi yake amma kuma kullun cikin damuwa yake yakhsha wa yarju anjuma yana jin tsoro yana sa ran taurari su mishi wani abu wa mudiruha ahra Allah da ke juya taurarin shi ya fi cancanta bi an yukhsha a ji tsoron shi au yurja ko a yi fatan wani abu a wurin sa shi taurari yake ji tsoro wa na bin darda ikala ya ce aya inna mal ilmu bi ta'allum shi ilimi sai fa an koya ba a mishi haye wa inna mal ilmu bi tahallum sannan kuma haƙuri da dattaku shi ma koya ake wa man yataharra alkhaira yu'ta duk wanda yake kirdadan alkhairi to ana bashi alkhairi wa man yatawakka sharra yuqa wanda yake guje wa shari Allah yana guje yana kiyaye shi daga shari salasun man fa'alahunna lam yaskun ad-darajat al-ula ayyuka uku wanda yake aikata su to ba zai zauna aljanna madaukakiya ba la aqulul janna ban ce ba zai shiga aljanna ba amma na ce ba ta can sama ba daga cikin su man takahana duk wanda yake gokanci a wista sama ko yake yin wannan abin nan wato aiki da kirare din nan da ake kara-kara aure za a min safarihi da tiyarci ko ya dawo daga tafiya ya kwasa tafiya saboda ainihin wato a canfi ya ce a haɗa wallahi wallahu alam sabi'un ƙaunahu ha za faƙara ya ce wani ya rigaye shi ya ɗauki wannan magana sai mai tawaƙi na cewa ƙarƙi da fi zamanin akadami inni ra'aytu al-ilma bit-ta'allum ana faɗan wannan magana tuntun ana cewa shi ilimi sai fa an koya da koya ake iya ilimi wa qala al-hasan al-amil ala ghairi ilmin kasalika ala ghairi tariqi wanda yake aikin sa yake ibadarsa babu ilimi to kamar wanda yake sufanci ne ba akan tafarki madaidaici ba wal amil ala ghairi ilmin ma yufsidu aksara min ma yuslihu wanda yake aiki ba da ilimi ba to abinda zai bata sai yafi abinda zai gyara fatlubul ilma talaban la yadurruhu bil ibada la tadurru bil ibada ku nemi ilimi neman da ba zai sa ku mulakanta ko ku cutar da ibada ku watlubul ibadata talaban la tadurru bil ilmi kuma ku nemi ibada amma kar ta hana ku aiki a neman ilimi fa inna qauman talabu al-ibadata wa taraku al-ilm wasu mutane sun nemi bauta kawai suka kyale ilimi sune sufaye kenan hatta kharaju bi asyafihim ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan yana isharar zuwa ga khawarij kenan har sai da aka wayi gari sun fito da takubbar sun kafirta kowa cikin musulmai suna yakan su walau talabul ilma lam yadullahum ala ma fa'al da sun nemi ilimi da ilimi bai bar su sun aikata irin wannan aikin wa an hasan kala inna min akhlaqil mu'mini quwwatun fid din daga cikin ainihin wato halayen mu'mini akwai karfin shi a addini wa hazman da kuma kwazo zagewa fililin amma cikin tausasawa wa imanin fi yaqinin da imani a cikin yaqini wa hirsan ala ilmin da kuma kwadayin ilimi wa shafaqatan fi tafaqquhin da kuma wato abin nan tausayawa wajen koyo wa qasdan fi ibadatan da yin ibada gwargwado wa rahmatan lil majhudi kuma da tausayi ga wanda yake ainihin ya kokarta wa ita'an lis-sa'ili da baiwa wanda ya tambaya la yahifu ala man yabghidu baya zalunci ga wanda yake jin haushi wala ya'samu fi man yuhibbu kuma ba zai yi sabo ba wajen nuna ma wanda yake so soyayya fi zalazil wa qurun sanda ake shiga cikin fitina ko wata jarabawa sai ka ganshi a natsi wa fi rafa'i shakurun sanda ya shiga cikin wadata kuma sai ya gode wa Allah qari'un bil ladina yana da wadatar zuci akan abin da ya samu yantiku li yufhama yakan faɗi magana ne dan a gane wa yaskuta li yaslima yakan yi shiru dan ya tsira wa yuqiru bil haqqi an yushhada alayhi kuma yakan faɗi gaskiya ko da za a yi mishi mummunan shaida akan wannan gaskiya an tabe shi wa nabi hamza al-thamani kala dakhaltu ala ali ibn husayn ibn ali radiyallahu anhu qala ya aba hamza ala aqul laka sifatal mu'min wal munafiq wana ga maka sifar mu'min da munafiki ba qultu bala ja'alani Allah filaka fa qala innal mu'mina man khalata ilmuhu bi hilmihi mu'mini shine wanda ilimin sa ya cakuɗe da hankalinsa yas'alul ilma yakan tambayi ilimi wa yasmutu li yaslima yakan yi shiru dan ya tsira la yuhaddisu bis sirri wal amanati al asdiqa baya zuwa ya fasa sirri ko amanar da abokai suka bashi wala yaktumu shahadata wato ya gaya ma abokansa sirrin wasu wala yaktumu shahadatan bu'ada sannan kuma bai koyi shaida akan wasu manisanta wala yahifu alal a'da baya zaluntar abokan gaba wala ya'malu shay'an min al-haqqi riya'an bai aikata wani abu na aikin kirki wai dan a ga ya iya wala ya yadahu haya kuma baya barin shi dan dan yana jin kunya fa in dukira bi khairin khafa ma yaquluna wastaghfara lima la ya'lamun na ambace shi da alkhairi sai ji tsoron abin da ba sani ba ko ji tsoron abin da ake faɗa kan shi hankalin shi ya tashi kuma sai addu'a nan da annabi ya koyar Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'al li khayran mimma yaqulun wa innal munafiqa yunha la yantahi munafiki shine wanda za a ce ka bar kaza ba zai dina ba wa yi umaru wa la ya atamiru ka yi kaza ba zai aikata ba umarnin Allah ne umarnin manzo ne umarnin shugabanni ne da iyaye ne baya ne idza qama ila salati i'taraba wa idza raka rababa wa idza sajada naqara yumsi wa himmatuhu al-asha'u wa lam yasum wa yusbi wa himmatuhu an-nawm wa lam yasa shi ne wanda idza idan kama ila salati i'tarab idan yaje idan ya tashi sallah tunani na bujuro mishi ya ta sake saken zuci a sallarsa wa idza raka'a rababa idan yayi ruku'u ba zai miƙe bayan shi ba sai ya kwambare wa idza sajada naqara idan ya sujuda kawai irin tsagen kuciya ne nan da nan sharp sharp ya gama ya tashi yumsi wa himmatubul ashab zai yi yammaci bayi da tunanin komai in banda abincin da rabe ci yunwa cikin shi ce kawai tattalin shi ciki da bayi walam ya so kuma ba fa azumi yayi ba wayasba zai kuma wayi gari wa himmatuhun nawm abinda ke cikin tunanin shi kawai bacci ai sallah asuba ya kuma bacci walam yashar ba wai dan ya kwana yana sallah ko ya kwana yana ibada wannan shine sifofin su shi kuma Allah shi kyauta za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi